إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar juma'a yau muna sha tara ko? ashirin da ɗaya ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2000 da da nawa da 22 ko mun hada wannan makaranta ta Al Faruq Islamic Academy domin ci gaba da daura wannan littafi sifatu ibadir rahman siffofin bayin Allah mai rahama wanda wannan shine darasinmu na uku a kuma zama na uku haka ne darasi na nawa darasi na hudu ne to amma dai ran tsakiyar littafin muka tsaya ko haka ne to darasi na hudu a zama na uku kenan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da irin waɗannan sifofi kuma Allah ta'ala ya samu cikin bayan Allah mai rahama waɗannan sifofi da muke karantawa ba mu ga magarin mutane fararen hula ba hatta annabawa da manzanni da aka yi musu wahayi su ne abubuwan da suke ta nema su cika kuma shi ne don abin da Allah aiko su kuma ya saukar da littattafai saboda su kenan dan adam bai da wasu abubuwa da suka fiye masa wannan abubuwa da muke karanta alkhairi a rayuwarsa dukkan abin da dan adam ke yi koma bayan waɗannan ne saboda mun ji batun shirka a ciki mun ji batun tauhidi mun ji gacin kaza da sauransu waɗannan dalilai su ne Allah ta'ala ya saukar da littafai saboda su kuma aiko da manzanni don su zo su yi bayanin waɗannan littattafai don kenan dukkanin waɗanda suka rasa waɗannan siffofi rayuwarsu tana cikin hatsari kwarai da gaske rayuwar nan ta duniya ko ta lahira tana cikin hatsari kwarai kwarai da gaske a duniya ɗan adam ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba idan bai bi Allah ba ko me zai samu ba zai samu natsuwa ba haka na ranar alkiyama kuma nan ne tsanani Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu taha ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu mene ma'ishatan danka duk wanda ya kauda kai ya bada baya ya guje ma zikiri an bato na azzikir yana yi ɗaukar mana hatta alqur'ani dan Allah ya kira shi da suna azzikir inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to duk wanda ya zamto addini ba damuwarsa bane biyayya ga Allah ba damuwarsa bane alkawari ne daga Allah fa inna lahu ma'ishatan banka wallahi sai ya rayu cikin damuwa da bakin ciki kowane ne shi sai Allah ya sanadiyan wata bakin ciki mai dorewa a tare da shi wanda ko ba wanda sai cire mishi idan ba Allah ba sannan abin da wannan takeici wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma za mu tashe shi ra'al qiyama kuma makaho bai gani rashin gani na asali zai karfin hali ya tambayi Allah qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah garin ya yau ka tashe ni makahu alhalin da a duniya ina gani sarai sai Allah bai karyata maganar sa bai ce kazalik gaske ne abinda ka faɗa haka ne amma matsalan ita ce a tarka ayatun ayoyinmu sun zo man kaga alamomi idan ba kai ne annabin da muka yi man wahayi ba to zamaninka an aiko da annabi kuma ki an sako da littafin da ya koyar kuma an iso maka da sakon annabawan amma fa nasita sai ka manta su ka zabi abin da ba wannan ba ka fifita duniya akan lahira kalla bal to bane tuhibbuna al'ajila kaso mai gaggawa akan wannan ta haduwar mu da kai Allah ta'ala ce ka zalika da yawma tunsa kamar haka a yau kai ma za mu kyale ka a nan ba za ka fassara shi da mantawa ba don Allah ce wa kana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba to wannan shimfiɗa ne akan mu riki wannan damar kwarai da gaske mu yi da gaske wurin bin Allah duk abin da kake da tabbacin daga Allah yake umarni ne daga Allah umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to a matsayinka na musulmi ana buƙatan ka rike da shi ka rike shi ne tamam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdu alaiha bin nawajid ku rike sunnan nan katakau da fiƙoƙin haƙoran ku sai mun haɗu da su saboda akwai abubuwan da ke lalata su kuma rayuwar kamar yadda ba a yi shawara da kai lokacin zuwa ba in fa ka tafi ba za a jira sai ka shirya ba to shi yasa ake so a irin waɗannan tanaji fatanmu Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin salihan bayansa na kwarai waɗanda yake so kuma yadda da su alaikum salam malai ce as-sifatu rabi'a shafi na 17 ko sifa ta hudu daga cikin siffofin mu'minai salihan bayin Allah shine tawassutuhum fi an-nafaqati bainal israf wat taqtir tawassutuhum suna tsakai tsakaitawansu suna tsaka tsakiya fin nafakati a yayin da suka tashi ciyarwa ciyarwa ta wajibi ko ta mustahabi akwai ciyarwa ta wajibi ko magidanci ya ciyar da iyalansa wajibinsa ne ko ya ciyar da iyayensa a san da ba su da shi wajibinsa ne to ana so ya ce siffansu shine suna zama tsaka-tsaki a lokacin ciyarwa wannan tsaka-tsakin nasu ko suna tsakanin al-israf ba sa yin almubazzaranci su wuce gona da iri wattaktil kuma muminai ba sa yin koro ba maruwata ba ne kankamu marasa tausayi da taimako muminai ba su da wannan sifi to shine taken da malam yayi sai ya ce qala azza wa jalla dalilin yin wannan take ko shine Allah mai girma da buwaya ya ce wallazina idza anfaqu kuma su muminai kun tuna mukaddima shi da yace zai ta ambato su da wallazi allazina allazina ko to da yace allazina mun san muminai yake nufi Allah ka sa mu a cikin su allazina su muminai su ne waɗanda idan anfaqu idan sun tashi ciyarwa mun faɗi ciyarwa ta wajibi da ta mustahabba ko lam yusrifu ba sa wuce iyaka ma'ana ba sa wuce haddin da shari'a ta ce ai ina fata mun fahimci wannan a nuna don a nuna isa a ce a yi abin da ma a ta zubarwa yanzu abincin da wani in ya ba makwabcin shi shi yau take sallah a wurin shi sai ka gani a bola a shara a gidan shi wannan ba shirya annabin ka bane sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da kaga Allah ya wadata ka fiye da bukatan kai ana nufin ka taimaki wani ka ne ban san ko kun gane ba duk lokacin da aka wadata ka fiye da bukatan ka to ana nufin ka taimaka wa wani hatta zakka da ake fitarwa wannan na daga cikin hikimomin ka mallaki abin da kai yanzu za ka sayi to Allah ya kaddara ba sama ne za ta yi ruwan zinariya ba so ake ka taimaki mara shi dan kana bukatar addu'a shi ran da baka nan kana bukatar addu'a shi lokacin da ƙasa ta cika aka mai da laka da itatuwa a kanka ina fata mun fahimci wannan to shine Allah ta'ala ce lam yusrifu ba sa wuce iyaka su wuce su shiga babin almubaddaranci ko sakaci walam yakturu sannan kuma ba sa yin koro ba sa yin rowa wannan ba abu ne mai kyau ba ai ba sa shiga babin marowata Allah ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi mutum ya rowa kan shi rowa take koma haka ne wanda kuma ya ciyar ba menene mafhumul mukhalafa alheri zai koma mishi duk wanda ya ma addini rowa rowa shi za ta cutar ba addinin ba shi addinin Allah zai cika kayansa wanda kuma yi alkhairi a cikin addini ba alkhairi zai bi shi alkhairi zai bi shi tarihin sai na abubakar ya isa nuna mana wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kawo dukiya za a tafi yaki za a kowa ya kawo gudunmuwa ya kawo dukiyarsa gaba daya munafukai suka rinka cewa wannan riya ne dan a nuna mu ba mu isa bane dan a nuna an fi mu kuma su ma din fasana da shi amma sun ki kawowa ne amma duk da haka ba su bar shi ba Allah ta'ala saukar da ayoyi yana tsarkake shi ce alladhi yu'ti malahu yatazakka ya ce da dukiyar ne dai tsarkaka inji Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin a gaba yace me illa ibtigha wajhi rabbihil a'la yayi ne dan neman yardan ubangijin sa madaukaki to kun ga shi ya gama nashi yanzu kaman sai ka ce to shi kuma me Allah zai mishi sai Allah ya ce wala sawfa yarda wallahi sai mun masa kyautan da sai ya yarda shi dan aljanna kuma ya gama shawarar wannan tun a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da wannan a rana ɗaya kai masa alƙawarin shiga aljanna so takwas a rana ɗaya kofofi takwas aljanna takwas mu ko guda ɗaya Allah ka ba mu ka ba mu ta kusa da annabinka ko sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya ce walladina idza anfaqu sune wadanda idan sun ciyar lam yakturu ba sa ba idza anfaqu ko lam yusrifu ba sa wuce iyaka balantana sai almubazzaranci walam yakturu kuma ba sa yin koro balantana su shiga sahin abin wanda suke maruwata ai ma'ana wa kana baina zalika qawama su suna tsakan tsaka tsaki ne a tsakanin yin almubazzaranci da yin ƙwauro. Abin nufi a nan shi ne, ba a son mutum ya matsa ma kansa wasu yanzu wannan kana bai na zalika kawama da Allah ya faɗa, ma'ana suna tsayuwa ne inda Allah ya ajiye su, shi ne ma'anar da zai baka. Ko da mutum yana da daman yin wani abu a rayuwa, in wannan abun bai da amfani musulunci bai bukatar sai ka yi shi. Ban san ko kun fahimta ba. yanzu kila mota ɗaya biyu za su ishe ka kai da iyalanka ko uku misali ƙarshe ya danganta to wani sai ka gan shi motocin gidansa ma a plate ake zuba makullan sai dai a ɗaga a kira lamba kaza a ce a kira direba lamba kaza me za ka yi da su kun gani bai na zalika kawama shine ba a hana ka walatansa nasiba ka minar duniya ba a hana ka ka amfana da duniya ba amma amfani mai ma'ana ba amfanin da ya wuce iyaka ba kuma za ka ga wannan yau a rayuwanmu wallahi Allah ya san da za mu yi wannan ɗabi'u shi yasa saukar da wannan aya ku kalla da kyau ku ɗauki bukukuwan da muke ku gani ku kalli da ake bukukuwa kaɗai ka kalla har mutuwa ku kalli taron mutuwar al'umma a yau yadda take a zo biki ka gani za ka sha mamaki za ka sha mamaki wannan ayan sai an kakkarya ta rugu-rugu an nuna ma Allah bai isa ba sai a wuce wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye zukatan sahabbai a tsawurin da karsi lalaci kuma kar su kutsa kansu a wurin da bai zama musu dole ba da gaske abin da yasa ake son sahabbai a rayuwa su ba su da nauyin mu'amala kun gane nauyin mu'amala ba za su taɓa zaman mu wani matsala ba su ba liability ba ne sahabi ba zai zo ne ya zauna ya ta jiran ka sai ka bashi sai ka ciyar da shi ba a zai tashi ne ma daga falalan Allah idan iya abin da Allah ya bashi anan zai tsaya in Allah ya bashi da yawa zai tsaya iya bukatar sai ba addini saura idan bai da shi ko za ka ga namijin hakuri ba zai taɓa tada hankalinsa to wannan shi ya karasa Allah ta'ala ya kaunace su kuma ya so su in kuma ka duba za ka ga tarbiyyan annabi sallallahu alaihi wasallam ne a gare su wannan ba a son mutum ya zamto mai mataccen zuciya na daga cikin tarbiyyar da wannan ayar take manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ta'ala saukar da wannan ayar ta cikin suratul ahzab aya ta 50 wa imra'atun mu'minatun ko izmini idh wahabat nafsaha للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين a musulunci Allah ya shar'anta ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya halasta masa mace ta bashi kanta da nufin aure ya aure ta amma gare shi kadai wannan yake shi kadai Allah ya halasta ma da Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin kaga baya cikin auren mutu'an da yau ɗan shi'a suke annabi sallallahu alaihi wasallam aka halasta mu wannan yi auri macen da ta bashi kanta ba tare da sadaki ko makamantansa ba shi wannan ya halasta a gare shi yau kuma da baya nan ta tashi akan kowa ke ina fata mun gane shi yasa da wata mata ta zo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana nufin ya aure ta ta bashi kyautan kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kauda kai da nufin kamar bai da bukatan ya aure a lokacin wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka nufin aurenta ni ka aura min ita ina so kai ku gabar da za ku gane inda ayan nan take magana da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to je ka kawo sadaki ya ce menene sadaki aka yi tambaye shi menene sadakin da zaka bata ku ji wani garfin imani daga shi sai izarfa ma'ana zanin da ya daura kadai kuma ya kun sama kamar ka ce wando kawai gare riga ma cikakkiya bai da ita yace izari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a idan ka bata izar ɗinka kai kuma me zaka daura dan haka je ka nemo sadaki kun ga bai ce mishi ya roko ba ko ya bara yace je ka nemo sadaki ko da na bakin karfe inji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya buga ya raya ya buga ya nema babu ya dawo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na nema bakin karkan ma ban samu ba ya ce ka je dai ka nemo ya je ya ƙara babu sai ya ce mishi to kana da wani abu na alƙur'ani ha ya ce aiko nan ko akwai ka in dai wannan ne umarsa arziki ne manya ke ya ce ina da sura kaza da kaza da kaza suna na kirji na daram in ma za a yi musaffa a buɗe daga kawai Allah sallallahu alaihi ya ce to na auren maka da ita Qur'anin nan shine sadakin ta ma'ana ka je ka koyar da ita har ta iya Qur'anin nan shine sadaki ko kuma yau in ta kure sai a ce Qur'ani za ta ci ko Qur'ani za ta ci fa abin da ya kamata maza su tashi sai sana'a su rufa ma kansa asiri mata kuma su so maza domin Allah ba dan abin hannunsu ba dan in kika fita nan mai Qur'ani kika je hannun dan duniya walakanta ki zai shi wannan mai Qur'ani duk inda za a je a dawo yana da wani kaso na alkhairi da zaki yi amfana da shi ko baki amfana a wani wurin ina fata an fahimci wannan to bayanin anan shine ai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa bai ce ka je wurin Abubakar ka karbo rance ba me yasa bai ce ka je wurin Uthman bin Affan ko ka je gidan Talha dan Ubaidillah waɗannan multimillionaires ne ko a lokacin amma ce kai je ka nemo me yasa saboda tawassutun su tsaka al'umma ce waɗanda ba su yarda da mutuwar zuciya ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar da su ba su yarda da mutuwar zuciya ba tsayuwa suke da kafar su daram su yi abin da Allah yake so to kaga wannan na daga cikin darussa da ya kamata a dauka wa kana baina zalika qawama kuma tsakanin haka suke tsayuwa malai yace wa min awsafi ibadir rahman daga cikin siffofin bayin Allah mai rahama shine tawassutuhum fil babin nafaqa tsakatsakin da suke yi tsayawa a tsakiya a yayin a babi a lokacin ciyarwa bainal israfi wat taqtir wanda zaka gansu tsakanin wato wuce gona da iri da kuma ruwa ba sa yin ruwa har abin ya munana ko wani fa iyalinsa ya sha ruwa wai saboda ruwan gora ne ya daure ya maida a jaka ya fita da shi sai dai su su shafi wata shi zai sha wannan ai ya zama hauka ku in Allah ya baka a san kana da shi Allah na so in ji Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi mabawa ni'ima da gurbin ni'iman na a tare da shi ka zama mai tausayi ka zama mai rahama a daidai lokaci kuma kar ka wuce iyaka a zo daura aure ai ta lika kuɗi ana rawa tsirara kaga shi kanshi wannan shakuduwan maza da matan fusata Allah yake yi ko bari ku je na faɗa ma wasu mata kuma a bincika za a tattara maganar nan da na faɗa da yawan mutane suna samun matsala a ƴaƴansu da suka haifa ƴaƴansu da suka haifa saboda zunubin da suka ɗibo lokacin aurensu shi Allah ta'ala na istidraji sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin a buga bisara sarrai a zagi Allah a zagi mannansa a yi almubazzaranci a nuna iyaka a fidda tsaranci shekara talatin Allah zai jira ya je gama jami'a ɗan da za ku haifa ya je gama ciwon kai sai ya zama mu ba ku ba zaman lafiya ba kuma boran shi kuma na rantse da Allah ta yi wo wannan sharholiyar auren da kuka yi shine Allah ya jira ce ku zuwa wannan lokaci shi Allah zai garaje saboda cikan ikonsa in ka ji ana gaggawan a kama dan adam ne saboda zai gudu shi Allah ina za ka la manja wa la manja minhu illa ilayhi to saboda haka nan duk wanda ya san Allah wallahi shine zai zauna lafiya kuma shine yake da kofofin samun rahama amma yi ma Allah butulci matsala ce babba kwarai da gaske to Allah ta'ala anan da ya nuna in dai mu'minai ne in dai mu'minai ne to ba sa wannan almubazzaranci kenan duk wanda zai haka ya rasa wata siffa ta imani ya rasa wani yanki na imani don ga Qur'anin kai hana ka walam yakturu kuma ba sa rowa shi ma malaika wannan yace li annahum alim abin da yasa ba sa wuce iyaka ba sa rowa suke tsayawa tsakiya li'annahum alimu saboda suna da cikakken ilimin cewa annallaha azza wa jalla Allah mai girma da daukaka sayas'aluhum zai tsaye da su ya tambaye su yawmal qiyamati a ranar alkiyama sai ya tambaye su an hadhihi ni'ma game da wannan ni'ima kaje kai almubazzaranci mutum ya abin da zai ga dan uwanka can kwanci a asibiti naira dubu bakwai ta kashe shi saboda ba magani dubu bakwai ta fitar da gawar mutum daga asibiti kai kuma kana taka kuɗi iya san ranka to za a tambayi mutum game da wannan ni'ima hadisi zai zo a gaba allati aqahum iyaha Allah zai tambaye su game da wannan ni'ima da ya ba su kama sahha malai ce ba magana ta bace magana ce kamar yadda ta inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah kafar bawa diddigen bawa ba zai taba gushewa ba ma'ana ba wanda zai wuce a filin alkiyama a ce ta tuta ko aljanna hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna sai an tambaye shi game da shekarunsa na rayuwa da yayi an baka shekara kaza a duniya fi ma'afna tsaya kai bayani a ina ka karar da shekaru shi ne ƙur'ani ke cewa kifohun innahum masolo matsayi da su su abin tambaya ne sai sun amsa za ka sha iska ne kyauta ruwan sama kyauta tsirrai kyauta lafiya kyauta gani kyauta ji kyauta ruwa kala daban-daban a baka a rijiya a baka a ruwan sama a zuba maka a kwakwa ya zama maka magani ga tsirrai mata'an lakum wali al'amikum ka wuce haka nan a aiko a duniya ba a haka kowace ladan kuturu sai masa aski to Allah ta'ala ce wa kifuhum a sai da su za a tambayi mutum game da rayuwarsa a ina ta kare wa ni ilmihi yan kwana dalibai sai an tambaye ka game da iliminka fi mafa'ala me kai da ilimin an yi aiki da shi to wani zai iya cewa kai ashe malamai na cikin tasko to ai ba ma maganar jahili dan shi ba ba za a tambaye shi ba darajar shi bai kai ba kai wanda bai ilimin ma bai kai a tambaye shi ba ke kun fahimci magana to kaga ashe neman ilimin matakin tsira ne amma an samu ilimin za a tsira ne ta hanyar mai aiki da ilimi za a tambayi mutum game da ilimin shi mai aikata da shi wa an malihi za a tambayi mutum game da dukiyarsa da Allah ya bashi ita ko tambaya biyu za a yi a kanta min aina tasabahu ta ina ka samu halal ko haram an yi na ɗaya ko wafi ma'anfaka sannan ta ina ka ciyar ta ina ka samu ta ina ka ciyar ita dukiya ko an same ta ta halal ba tsira ba sai me sai an yi aiki da ita ta ta halal inda Allah yake so wa an jismihi sannan za a tambayi mutum game da jikinsa gangan jikinsa fima ablahu a ina ka tsufar da jikinka a ina tsufa ta cin maka a ina tsufa ta cin ma mutum a wata riwayan cewa ta yi wa an umurihi amma wa an shababihi khassa sai an tambayi shakarun duka sai za ce to kuruciya kuma a duba dan nan ne aka gama baka karshen dama a rayuwa sannan kake tsakanin rauni biyu kai ba yaro ba balle a tursasa ka kai kuma baka tsufa tukun balle ka kasai wannan lokacin ibn al-qayyim yace daga shekara 16 ne zuwa 35 nan ne matakin karfi na shabab to anan ga a tambayi mutum a ina ya tsufar da wannan shekarun nashi kun ga shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai inuwa ga matashin da ya taso a cikin bautar Allah ko wa shagun na shafi ibadatillah to sai a duba inda da matasan da ake amfani ana sashen mutane ko a saci mutane ai bangan siyasa da kai ai kaza da a karan ma da rayuwa kuma kai Allah zai tambaya ba su ba ya za ka yi da kiyamar ka a ji tsoron Allah ya gyara hali Allah ya shirye mu wannan hadisi na cikin Imam Tirmidhi ya al-Jami hadisi na 2446 Malam Nasuddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami hadisi na 7300 daidai malai ce fa amma adam israfihim wannan ayat da ce magana akan muminai ba sa wuce iyaka kuma ba sa goro ya ce rashin ƙauran nan nasu wa adamin taktirihim da rashin wuce iyakansu da rashin ƙoransu a fin nafakati a cikin ciyarwa fa innahum la yubazzirun abin nufi shine su muminai ba sa almubazzaranci fiha a cikin abin da Allah ya ba su na dukiya fa yatajawazuna al-hadd ta yanda ba za ka tadda su sun wuce iyaka ba alladhi abahahu Allah wanda Allah ya halasta musu azza wa jalla min hajatihim alwajiba dangane da bukatunsu na wajibai wal mustahabba da waɗanda ake so ma'ana a abin da ya halarta ba ake magana ba a laifi ba an fahimta eh yace in zaka in zaka yi miya mai romo sai ka sa romanta da yawa dan makwabtanka su ma su samu ko ko ba ka bane kana da dama ayin kai da gidanka duka cinye laifi kai ba laifi bane amma Allah kuma yana so kai ne ka kyautata wa ahsinu ku kyautata Allah na san masu kyautatawa to shine anan mala ya kawo yace wa yuqabiluhu fi taqtil kuma abin da yake kishiyantan shi dangane da abin da ya shafi kauro shine zaka tarar da mu'minan nan annakum yahrisuna ala al-infaq zaka tadda su suna da kwadayin ciyar da dukiyoyinsu yahrisuna ala al-infaq suna yin kwadayi su ga sun ciyar da dukiyoyinsu lima la budda lahum min a cikin abin da babu makawa a gare shi wanda sai sun yi mimma yuqimu hayatihim na daga abin da zai tsayar da rayuwarsu wa yakunu zadan ko kuma ya kasance wani ƙari ko guzuri a gare su wa mu'inan kuma ya zan abu ne wanda zai taimaka musu li salahi akhiratihim wurin su ga sun gyara lahirarsu shi yasa wancan ayin da muka karanta wanda Allah subhanahu wataala ya yabi sayyidina Abubakar da dukiyarsa da ya kawo a lokacin da ya kawo gidansa gaba ɗaya wani kuma ya zo da dabino ne cikin tafin hannu an cika ana tsaye zai zo ya ce da Allah zan wuce zan kai ma annabi sallallahu alaihi suka ce a me za ka kai ya ce ba ya ce a kawo gudunmuwa ba sai ce nawa zan kai suka ce ina yake ya ce gashi ina yake nuna dabino cikin tafin hannu suka tuntsire da dariya suka ce mishi inna Allah la ghaniyun an hada Allah ya fi karfin wannan me za a yi ana ana kwakwaro gida daga kana wani zuwa da dabino tafo hannu to kun ga basu kyala wanda da yawan ba wanda ya kadan ma basu bar shi ba wannan sifa ce ta munafikai har yau haka suke kuma galibin wanda zaka ga suna sukan wasu wanda suke aikin addini suke kokari a addini to su ba sa aikin nasu aikin shine rusa aikin alkhairi shine nasu aikin galibin waɗanda za ka ji an tasa wani aiwa na kaza aiwa na kaza to ku ku yi mana in shi yana da matsala ku ku yi ku yi abin mana kowa ya huta to amma ku ba ku yi ba kuma kuna rushe mai yi wannan ba daidai ba wani dattijo bawan Allah Allah ya kanshi da rahama ya miƙe a masallacin juma'a yana ma mutane nasiha sai wani ya miƙe ce mishi zauna sai ya samu ya koma ya zauna ya shiru to wanda ya miƙe ce mai zauna ɗin shi ma sai koma ya zauna sai dattijan farko ya miƙe ci gaba da nasiha sai wace miƙe ce na ce ka zauna ya ce a ai da farko da ne maka biyayya na ɗauka kai za ka ci gaba da aikin da nake yi ko kila ka ga kuskure ne nake za ka gyara amma kuma abin da Allah ya ce ai kai ba za ka yi ba ka har ya ce a wannan ba zai yiwu ba in dai za ka ci gaba da abin da nake yi zo ka ci gaba sai in zauna amma in ko ba sai jama'a suka ce malam in kai ba za ka ji ba ka fita mu muna so mu ji abin da Allah ya ce ba shi kenan ba to ai ba ka bari wani ya lalata ma lokacin ka ba duk wanda ya kashe maka lokaci ba ya kashe maka rayuwa wallahi yana da kyau ya kamata mu zo mu karatu akan muhimmancin lokaci a rayuwa kar ka yadda wani sakan ɗaya minti ɗaya lalace a rayuwanka an daina wannan yayin an daina an daina duk inda za ka sa minti ɗaya minti biyar ɗinka tabbatar yana gina maka lahira ta ko duniyarka an daina wannan yayayen kuwa an daina musamman ɗaliban ilimi ba ka da lokaci ba ka da shi lokacinka kenan ko dai ka yi ilimi ka gina duniyarka ko ka gina lahirarka ko ka je ka yi aiki da ilimin ko ka je ka yi sana'a kar ka taɓa fita a wajen wannan wannan abin da ka gani shine aikin annabawa da manzanni duk abin da za ka je ka yi bai kai wannan daraja ba bai kai wannan daraja ba ka yi karatu ka karantar ka yi rubutu ka yi tunani ka bauta ma Allah ka nisanci zunubai shikenan iyaka duk abin da ka samu a duniya ba zai taba kai wannan amma wa ma yaqiluha illa alim sai an yi karatun tanas Allah ka taimake mu malai ce wa hada huwa alwajibu alal muslim wannan ko sifa da muka faɗa ita ce wajibin abin da ke kan duk wani musulmi an ya kuna wasafan da ya kasance tsakatsaki fi umurihi a cikin al'amuransa bainal ifrat kada mutum ya zamto yana da al-ifrat wuce iyaka har a magana har a aqida ko mutum ya laifi ka ce dan wuta ne wai ga maka in dai musulmi ne ba yanda ka iya sai dai ka jira ubangiji sai hukunci a kansa in ya mutu cikin manyan zulubai kana ji masa tsoron fushin Allah amma kai baka da wuta baka da aljanna ka tsoratar akan mayagon irin ayyukan da yake ba ma tare da kama sunan shi ba su ayyukan za ka ɗauka ka rusa su da ilimi saboda kada wasu su aikata abinda kuma mutum yake duk ibadan shi ba kai saka ce dan aljanna ba ne saboda ba taka ba ce ba a doma Allah dole annabi Musa da suka roki Allah subhanahu wataala ya halaka Fir'auna ce musu fastaqi ma ku jira Allah ba mutum bane ina fata mun fahimta to haka ake son wato ya zamto mutum yana da bai da ya wuce iyaka a magana ko a aiki ko a ibada ma kansa alaikum ma tutiqun haka annabi sallallahu alaihi wasallam na hore ku da ku abinda za ku iya fa inna allaha la yamallu hatta tamil hatta tamallu ko Allah bai gajiyawa ya kosa har sai kun kosa kun gaji wani sahabi ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina so in yi azumi gaba ɗaya shekara ba zan huta ba yace a'a ka rinka yi so uku a wata ya ce na da ƙarfi zan yi fiye da haka ya ce to ka koma alhamis da litini ya ce kai gaskiya sun mun kaɗan nan sulasa ya ce to dole sai dai siya mu dawud ita kan ba a wuce ta yau ka yi gobe ka huta ce ita zai yi malala sulasa ya ce ka ɗauki shawara na saboda ina ji maka in rayuwa ce tsawo da kai haka annan sulasa ya ce mai babu mamaki za ka yi tsawon rai yanzu wannan ƙuruciyar zai tafi a ƙarshe annan sulasulan kuwa ya rasu ya bashi kuma ya tsawata sai da yanzu yake ce mata bi ai wallahi da na sani na ɗauki shawara annan sulasulan ta farko ya ce yanzu dole zan ci gaba da yanda ya rasu ya bar ni saboda ina jin kunya in je filin alkiyama mu haɗu da shi na sauka daga abin da shi ya ɗora ni ya ce amma da yana nan da na canza yana nasiha ga 'yan baya ina fata an fahimci wannan wannan sai nuna maka akwai karatun da ba littafi ake samun shi ba wurin manya masu shekaru ake samun shi eh wani karatun shekaru ke koyar da shi dole ka je ka samu wanda ya ka shekaru a abin da kake kai ka jiya abin yake sai ce biyo can kyalanan akwai kaya za ka yi tuntuɓe ko ma ta nan to sannan ne za ga rayuwa ka kai ta miki amma za ka tafi kawai kai ka isa za ka kume kuwa kuma wallahi sannan za ka dawo ka gyara kai jinya lokaci a kure ba Allah ka ba mu dacewa. Wattafrit haka nan ba sa sakaci, sakacin nan mutum daga ibada haka nan na harshe. Mutum ya saki baki ya ta magana, ai an ce kaza ne, waye gaya maka na ga an rubuta a kaza, musamman lokacin social media. Ai daga katsina aka ce, ka je katsina an ce daga Maiduguri, ai ta ma yawo da hankali. Kuma kai ka ɗauka kana ta yaɗa ma mutane, kana ta faɗa musu, kana ta faɗa, abinda ba, wala ta fi ma laisa laka bihi ilm. ka kutsa mu abinda baka da ilimi baka da hujja baka sani ba mumini baya wannan ba sakaci ta magana ba sakaci na aiki ba sakaci na ibada dukkan waɗannan shine sai malai yake cewa sawa'un fi hadha albab shin wannan wuce iyakan ko sakacin a wannan babin ne na ciyar da dukiya au ghairihi ko ko wani sakamin da muka faɗa na ibada da da maganganu min abwabid din na daga abin da ya shafi addini wa duniya da duniya duniya ma mutum na da sakaci yakan rasa mutunci da kima idan mutane ko ba haka bane haka ne misa iyayen mu da mutum zai magana za ku ga koran tsuwa ba zai ba kowa zai yarda amma yanzu ka dinga rantsuwa a ce a dai bincika an samu matsala an samu matsala bai kamata musulmi haka ba wallahi bai kamata musulmi haka ba ya kamata kawai kai kai fi ɗaya ne in ka faɗa kawai an san tayi wani in kai shiru ko ba ta yi ba kuma ba za ka kai kanka inda mutuncinka zai zube ba shi ne abin da ya kamata kawai da kayi an san haka ne har a aikace ma abin haka yake annan sulasulan ba mun faɗa ba su san hadisun musulunta ne saboda ɗabi'unsa saboda sun san abin da zai yi sun san abin da ba zai yi ba to shi ne abin da malam ke faɗa ana ya ce addini wa duniya da addini wanda za ka yi don gyara lahiranka wa duniya da wanda za ka yi a duniya don tsara mutuncinka da tsatsanka saboda akwai abin da ba za ka yi ba a nan saboda karka ɓata tsatsanka wanda za su biyo bayanka kaga wannan dan duniya ce akwai abin da ba za ka yi ba dan kake har kakka bata hanya abincinka kakka bata al'ummanka kakka bata wasu ma kabilanka a wani wurin to shine abin da malam ke ishara ana yace fa an ka'ab bin farrukh an karbo daga ka'ab dan farrukh an qatada daga qatada qatada daliba abdullahi dan mas'ud ne tabi'i ne ko an mutarrif bin abdullah daga mutarrif ibn abdullah kala yake cewa khairu hadhihi al-amr ay khairu hadhihi al-umur ko mafi alkhairin wannan al'amura na addini awsatuha shine abin da yafi tsaka tsaki kuma shi tsakatsaki yana da dadi shi ne ba za a taɓa gane kukanka da dariyarka ba wani lokaci kun fahimci magana idan ƙarfinka kana tsaya tsakatsaki a ran da ba ka da ƙarfi ba lallai za ka ganin kai ɗan ƙoƙari za ka iya abin da ka saba haka ran da kake da ƙarfin da ya wuce ma dai ba za a hankali ba zai je kanka ba kana nan da yadda aka sani shi ke kuma za ka zauna zuciya kamar ta koyar da kai abin nan kun ga su na umar sun rinka koyar da kansu wannan hata a cikin abin da suke da shi na kuduri a zuci yana zaune zai ji yanzu fa shine khalifa shine amirul mu'minin sai tara mutanen gari gaba daya ya hau minbari ya ce ayyuhan nas ya ku mutane mu dinnan da kuke gani na hannu qaumun azilla mutane ne kaskantattu ba kowan kowa ba fa azzana Allah bi hada din sai Allah ya karfafe mai ɗaukaka mu da wannan addini wani wurin ya ce kai jama'a kiwon dabbobi da tumaki muke duk kun san mu kwararo kwararo muna kora awaki ku gan mu kafa mu duk kora mu din nan ne dai addinin nan ne zo ya daga mu in dan baicin addini da za mu nemi daukaka wurin Allah ba da addinin nan ba ku sani a yau din nan sai Allah ya walakanta mu wannan kuma ba karamin darasi bane ga ɗaliban ilimi da masu da'awa duk wanda kaga yana girmama ka ba gangan jikinka yake girmamawa wannan rufin asirin addinin da Allah ya ma ita suke kan. Dirran da ka kuskure ya tafi, wallahi su ma duk mai mutunci sai ya tafi ya barka. Shi yasa duk abin da zai tsare ba mutuncinka a matsayin ɗalibi kai kokari kai. Kai kokari kuma kai hakuri. Duk abin da kake ga wani zai samu mai sunan arziki amma mutunci ya tafi, to wallahi a kwana a tashi sai ka gane kai ne mai arziki ba shi ba. To amma fa sai an yi hakuri kwarai da gaske. Allah ya taimake mu sai malam yace Allah Allah sallallahu alaihi wasallam wal hasanatu bainas sayyi'atayn kyakkyawa yana tsakanin munana ne guda biyu qultu sai ni mutarrif bin abdullahi nace li qatada na tambashi qatada nace mal hasanatu bainas sayyi'atayn to me Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi da cewa kyakkyawa ɗaya yana tsakanin munana biyu fa qala sai yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi shine wallazina idza anfaqu muminai su ne waɗanda in sun tashi ciyarwa lam yusrifu ba sa wuce iyaka wa lam yakturu kuma ba sa yin ƙauro mun gane ko kenan suna tsakanin biyun nan su ba masu almubazzaranci bane kuma ba marowata bane imamu tabari ya kawo wannan a cikin tafsirin sa kamar yadda malai ya faɗa a shafi na na na na dari biyar ko mujallar ne sha bakwai a sifatul khamisa siffa ta biyar yan uwa malai ce daga cikin siffofin muminai sauran mana nawa siffofin uku ƙwarai da gaske a shirka baka manta ba bu'duhum an kaba'iri dhunubi wa adha'imil athar nisantan su gabarin manyan zunubai da kuma manya-manyan laifuka duk mumini da aka ta daina nisantan manyan zunubai kuma yana nisantar manyan laifukan da za a ce yau ya zo ya shiga wuta Allah kai mana tsari da wuta don tsarkin sunayenka qala azza wa jal Allah mai girma da buwaya ya faɗa yake cewa walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ko wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun mu'minai nagari sune waɗanda la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ba sa kiran Allah tare da wani abun bautan na daban ai ma'ana suna bauta ma Allah ne shi shi kadai kuma suna tsarkake addini gare shi suna masu miƙa wuya da fuskanta ga Allah madaukakin sarki suna masu kauda kai ga duk wani abun da ba Allah ba mu'ridina amma siwa duk wanda ba Allah ba suna kauda kai ga bauta masa to shine anan malai kawo sai yake cewa famin abraz sifatil ibadir rahmanil muttaqin daga cikin abin da ya fito fili na siffofin bayan Allah mai rahama shine duk inda mutum mumini ne to daga cikin halayensa za ka tarda cewa yana da ijtinabuhum kaba'iraz zunubi suna nisantar manyan zunubai wal atham da manyan laifuka Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul najmi ne ko director suratul najmi ne alladhina yastanibuna kaba'iral ithmi ko wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira kaga an faɗi nisantar manyan zunubai an kawo rahama aya kenan ashe duk wanda ya nisanci zunubai rahama zai samu kamar yadda duk wanda bai cikin duhu yana ina ina cikin haske duk wanda bai cikin tsananin zafi yana ina wanda ba shi a wuta yana ina yana aljanna Allah ka kai mu aljanna ya Allah to shine malaika wannan yace bal khassallahu azza wa jalla fi hadhihi siyaq thalath hakika Allah wannan sarki ya kebance a cikin wannan jiran giya guda uku da ya kawo kaba'irar bizikiri na manya-manyan zunubai ambatan da ya jero na manyan zunubai guda uku ya ambace su allazina la yad'una ma Allah ilahan akhar nawa daya wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi nawa wala yaznun uku to shine mala yace waɗannan da Allah ta'ala ce ba sa kiran wani tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ko illa bil haqq kuma ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta mutum ya sace dan adam ya kashe shi ko ya bi shi gida ya kashe shi wani ma saboda kasuwa zai tura a kashe abokin kasuwar shi saboda yana dagowa kar ya kashe masa kasuwa duk ana yi mace ta ciki ta zubar da cikin kashe rai akwai matakin da in cikin ya kai ta kashe rai kun fahimci magana eh duk ya shiga ciki wala tuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq al haqq wanda ya zina mai aure ka tangaggi a kashe shi wanda bai taba aure ba a mene a masa bulala ko wanda ya kashe shi ma a kashe shi an nafsu bil nafs haka Allah ya faɗa to shine anan Allah ta'ala ya ce su mu'minai ba sa shirka ba sa kashe rai akan zalunci wala yaznun kuma ba sa lalata tsatso su lalata dangantaka su je su zina su kai din da ba na wani ba a kai masa gidansa ma'ana Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan ya ce wala yaznun ba sa yin zina ai ma'ana suna tsare al'auransu a wani wurin Allah ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin a gaba sai ja Allah ya ce wa man ittaqawara adalika fa ulaika humul adun to tsare farji a musulunci ya shafi biyu na farkon su mafi girman da aka fi dauka ita ce zina kadai amma fadin al'amarin ya wuce wani daga cikin abin da ke sa a yi mutum azaban kabari akwai saki al'aurar saurin da jama'a za su rinka gani ba tare da kiyayewa ba ga hadisi ta a cikin sayin musulun wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama marra bi kabarai ya shuɗe ya wuce wasu kaburbura guda biyu tare da sahabbansa sai ya tsaya a kusa da kabar ya ce innahuma yu'addibani kun ga kabarin nan biyu wallahi na cikin su ana yi musu azaba yanzu hakan nan yace wa ma yu'addibani fi kabir kuma ba ana musu azaba abinda su da suka aikata shi sun dauka babban laifi bane Allah sallallahu alaihi ce sai dai babba ne a wurin Allah ma'ana tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim mutum kalle bai dauki abun karami bai kalli girma wanda ya malefin ba shine Allah sai kusa ta Allah sai Allah ya kama shi akai shi ya dauka karami amma Allah ya girmama abun a ƙarshe a takaice annabi sallallahu alaihi ce a kawo masa reshiya ballo mai reshen bishiya danye aka ballo ya tsaga shi biyu da ya tsaga su biyu ya soka ɗaya a kan ɗaya kabarin ya soka ɗaya a kan kabarin ya ce yanzu haka an sausauta musu zunin azaban ba a musu kuma an daina musu azaba amma sharaɗi ya zanto waɗannan ganyayyakin ba su bushe ba amma ku kalla ku gari za su bushe ma'ana za su dawo cikin azaba wucewa na ne kaɗai zanto musu rahama saboda da aka ɓallo itaciya daga asalinta ai an kama hanyar ta bushe ka itacen da muke ƙonawa ai saro shi ake yi sannan na biyu kuma sai aka tsaga shi biyu ina yan biology za su fi gane wannan kila da yan agric a tsaga itace biyu kuma a cusa shi a irin kasar da ka sani ta saudiya ba ta nan najeriya ba saharar da babu ruwa tsiro ma bai yi cikin ta in ba kayoyi da sauransu ba Manon Sulasula ya ce za a sausauta musu azaban matukar wannan itacen bai bushe ba. To me yasa muka kawo shi ne muhalli shahid. Ya ce na farkonsu kana yin shi bin namima, ɗayansu annamimi ne. Ɗaukan maganan wannan yake ya kai ma wancan don ya haɗa fitina. Annamimanci. matan abu lahab da Allah ta'ala ce wa mur'atuhu hammalatul hatab da matarsa da take dauke da kiraran wuta in balarabe yace hammalatul hatab abinda suke nufi mutum annamimi ne matan abu lahab kun ga shi Allah ya tsine mishi ko to ita matar da za ta raka shi wuta ba tsinuwan shi ne ya shafe ta ba annamimiya ce shi yasa Allah ya hada su tare tana hada mutane fitina tana ɗaukan maganan wannan ta kai wa wannan a ɗauki na wannan kai wannan taɗa rikici mutane na zaman lafiya kawai sai kaga wani ya fara rube ma wannan magana rikici kawai mutanen da da suna tare da da an bata alaƙar su fadar sulasula ya ce wannan na farko abin da ya ja masa azaban kabari kenan hadisi na cikin sayin musulun ku je ku duba za ku sha mamaki ka nemi sharhin imamun nawawi a sayin musulun za ka sha mamakin abin da za ka yi ya ce shi ko na biyun shine muhalli shahidin kana la yastatir min al-bawl in ya tashi bawali ba ruwan shi da bandaki yake musamman irin masallatan mu na yanzu illa man rahiman sai ga mutum magidanci saurayi kawai ya koma gefen hanya ya kwaba tufafi zai gobe to wannan yana cikin fadin ma'anan wallazi da hum li furujihim hafizun da Allah ya faɗi ana buƙatar tsare al'aura yana daga cikin abin da ke kare mutum daga azabar kabari ko kawai mutum na bawali ya tashi bawalin bai gama fita ba ya tafiyarsa har ya zo ya sake fito ya taba masa tufafi wasu malaman sun fassara shi da wannan Allah ta'ala ya tsare mu to Allah ta'ala ya ce wala yaznuna ko ba sa yin zina to shine malam da ya kawo wannan yake cewa ai wa qad khassa Allahu azza wa jalla fi hadhihi al-asyaq thalatha kaba'ir adh-dhunubi dhikri ko Allah ke bance waɗannan ambato guda guda uku Allah ya kawo su ne da ambato li'annaha azamul kaba'ir dan su ne mafiya girman zunubai wa shadduha kuma su ne mafiya tsananin su alal itlaq a sake in ka tattara zunubai waɗannan hukun sun fi kowanne girma ai guda ɗaya ma a cikin su ta fi kowace malam ya ce wahiya ga sunan su ne Allah ya kawo su ayan dan ku ƙara fahimtar sai kawo su da babban baki ko yace ashirku billahi ta'ala shine hada Allah da wani a cikin bauta wa qatlun nafsil ma'suma da kashe rai wanda take al-ma'suma katangaggiya Allah ce kar a kashe ta ka keta alfarma Allah ka kashe ta wa zina da kuma yin zina to sai malai ce fa amma shirk kun ga shirka fa huwa muta'allaqun bi haqqillahi ala ibadihi ya ratayu ne da haƙƙin Allah akan bayinsa wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah shine kuma zunubin da Allah mai girma da daukaka baya gafarta shi liman mata alaihi ga wanda ya mutu a kansa Allah ka raya mu akan musulunci ka tsare mu da shirka kama fala kaman yanda Allah rokin sarki da kansa ya faɗa a wani wurin yake cewa inna Allah lalle Allah madaukaki la yaghfiru an yushraka bih baya gafarta ma mutum idan yayi tarayya da shi a cikin bauta wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama shi ma kun ga ga wanda ya ga dama wani ya zo ya ce maka ai musulmi bai dawwama a wuta gaskiya ne amma ka je ka rungumi hita ka sa kirjinka ka rungume ta te sakan biyar abinda ka jin nan ka linka shi so dubu saba'in shi ne ɗaurayen wutan jahannama da aka kawo maka duniya eh kwarai ba ma hita ba obajana can a jakute kamata ka je inda ake narka karfe kaga irin wannan wutan da an jefa karfe ya narke to irin ta times 70,000 shine azaban wutar jahannama mafi saukin azaban jahannama haka za ka samu haka hadisi ya nuna wutar da kuke amfani da shi a duniya wanki saba'in aka yi masa aka kawo muku sannan kuka iya amfana da shi a ga ganganci ne mutum ce musulmi bai dawama a wuta ai mun wuta Allah ganin ta ma karka sami wallahi mun hakura ai ko ta TV ko ba haka ba eh ta ce ni ina so in leka sai na ga annamimiyan yanda ake kona ta an ji ka gani bacci ba ga gare ki hajiya kin dinga zabura a bacci ke ai mu Allah ka samu a cikin tawagan la yasma'una hasisaha wanda za su wuce Allah baka san an yi ba hai Allah kai mana rahama ya Allah astaghfirullah inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarta mutum ya shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na gafarta abinda bai kai haka ba ga wanda ya ga dama wa man yushrik billah yan uwa Allah ya ce kuma duk wanda ya kuskure ya shirka da Allah fa qad iftara haqiqa ya kirkire isman wani irin zunubi laifi aziman mai girma Allah ya kashi bin nakira baka san girman sa ba to za mu iya juyawan ne jama'a akwai lokacin da mu yin biyu ana gani na surfa a guje wane ka dauka mu juya ko ko mu awa ɗaya mu tashi kuna da zabi ɗayan biyu ko mu ƙara minti goma mu tsaya ko mu juya mai wani minti talatin da biyar amma na gare biyar da rabi yanzu eh a juya Allah shirye ku